amma ba ya da aiki in ba neman abincinsa ba sai bautar Allah saboda haka ubangiji ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun shi ma ba zaune ki ba aiki ki dai to Allah na aiki dai kuma kace ba ka da lokaci kaza ya hana ka to in dai ana son shiga aljanna ubangiji ya rubuta dokokin da za a bi a shiga aljanna idan kuma mutum yace a'a shi ba zai bi ba to Allah fa baya turan kowa to فمن تنوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن تنوى خيرا وأن يتقوى إلى الخير abin da ba farilla ba ko da azumin ne ko sadaka ko kyauta wanda Allah bai ce wajibi bane idan kai to abin Allah yake zan saka maka ya zama alheri gare ka a nan duniya da kuma lahira gaba daya amma matafiya in ji Allah Allah ya ce ku huta da azumi in ya wuce za ku sake yi marasa lafiya Allah ce ku huta da azumin Ramadan in kun warke ku a biya daidai da masu ciki da masu goyo su masu ciki da masu goyo su kan ba sa cikin wannan domin su ba haƙƙin su bane haƙƙin ɗan adam ne amma matafiya da waɗanda suke wani al'amari ya sa gaban su kamar yin lafiya in an samu sauki tafiyar kuma in za a iya Allah ya ce yin azumin a yi azumin wata Ramadan din ya fa a sha in ya wuce a biya din da halin ne khairul lakum shine mafifici gare ku in kuntum ta'lamuna ina ma kun kasance kun san alheri da ba ku bari ya wuce ku ba wani azumi za a zumta a wani wata ne to me kace شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان da a lokacin ayyamin maduda da ka faɗa na farko din nan ranaku ne ababen kirgawa waɗanda Allah ya ce kutiba alaikum siyam an wajabta muku ya ku jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yin azumin nan to wani azumi za a zumta wanda ka wajabta mana yace sharu ramadan watan azumin ramadan shine idan ya zo za ku azumce bakin kwanakinsa daga ran da kuka ga ramadan ya kama sai ku ta azumi sai kun ga kuma shawwal ya kama to Allah subhanahu wataala shine mai girgije shine mai wata wata ya ka sako girgidansa ya zami mun ɗauki azumi an ce ana yi ishirin da tara wata ya kama ana yin talatin wata ya kama sai muka kama muna yin azumin nan kafin azumin ya zo sha'aban ya kama muna ci ɗaya biyu sai nan sha'aban sai kai ishirin da tara shikenan sai muka duba yamma ba mu ga wata ba shikenan sai mai kintace ko sai mai kintace mu ɗauka ba za la ce a'a faɗin gumma faɗin gumma alaikum to fa akmilu sha'bana salati salatina idan an rufe muku ganin yamma ba ku ga gudan wata ba to ku cika wa sha'ban kwana talatin shari'a ce ta yi da za a ce yau ramadan ake amma ba ga watan ramadan a yamma ba sha'ban kuma kwanansa ishirin da tara ashe sha'ban din ya kama ranar kwana ishirin da tara shi ya kare ramadan ya kama gobe amma jama'a musulmi sun iya kokarin su su ga wata a yamma ba su gani ba sai suka wuni suna cin abinci ashe abincin nan da suke ci cikin wata ramadan ne amma su ba su ganshi ba ya za su yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake su ci gaba sai sun cika wa sha'aban kwana talatin idan sun cika ma kwana talatin to watan watan Allah guda goma sha biyu ba mai tsallake kwana talatin sai su tashi da azumi ko da ba su ga wata ayan ba kuma jama'a shi kaga sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku yi azumi saboda ganin watan ramadan ku ajiye azumi saboda ganin watan shawwal dan uwana musulmi kana da mai gidanka shugabanka wanda kake samun abinci a hannunsa shikenan sai yana da ra'ayin shi ba ruwansa da wata ka san akwai waɗanda suke ta su ba bautar wata suke ba ko eh na ruwansu da wata su ba bautar ai ba bauta bace mazala ne faɗa idan tsoron Allah kake ji baka kai shi ba in sanin wani ma'anin Qur'ani ne ko ma'anin ibadati ba kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya wa mata kuma rasulu a kudu ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to ku yi kawai ba ruwan ku da cewa za ku yi wani binciken da za ku wuce shi babu shi in ya ce ku yi ko da kun kuskure Allah ya yafe a ce garin bin Allah ko garin bin maza Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kuskure yadda aka ce wallahi ubangiji zai yafe masa shi ya aiko shi kuma shi ya ce gaskatacce ne wanda ya bi shi ya tsira saboda haka in an rasa ganin wata a yamma ranar kwana ishirin da tara na sha'aban gobe ma a taji a saurara tukuna sai tukuna an ga watan ko kuma sha'aban ya cika talatin ba lalle ne sai kowa ya ga watan ba amma an san watan baya ga ke talatin to saboda haka jama'a kana tsaya kai mai gidanka ko ko shugabanka yana da ra'ayin ko da wata ko ba wata shi zai azumin sa ba ruwansa da ka'idodi wannan ashe zai sallah azhar da da karfe goma sha ɗaya kenan wanda yake ba ruwansa da ganin wata ramadan da yin azumi ko ajiyewa to ka ce masa ai ubangiji shine yace sallah azhar sai rana ta goce a tsakiya zai koma da sallar sau sha ɗaya na rana kenan tunda ba ruwansa da wakati ko kamar haka ne ko kuma a watan shawwal ko kuma a watan shaban ya tafi aikin haji kar ya bari sai zuwa haji din kowace ibada ta Allah sai da Allah ya ajiye mata wakatinta da sallah da azumi da zakka ka ga zakka duk abin da ka mallaka Allah ya ce nisabi sai ka samu nisabi da za ka samu naira dubu ɗari yau din nan ka same ta kafin watan shaban ya dawo sai ka sai gidaje ko ka sai motoci ko ka sai wani abu baka samu kai zakka ga kana da dubu ɗari ka zakka ta kama ka to amma sai kai saye saye da wannan abin Allah baya bin ka bashin zakka ko baka yi wa Allah laifi ba domin ya riga ya ce ita zakkar tana da sharadi sai an sami mulkan kamilan nisaban kamilan sanakan kamilan sharadi uku waɗannan sai sai tabbata zakka ta kama bawan Allah in bai ba Allah zai kama shi mar azaba ya zama abin da ka mallaka ba na kowa a cikinsa naka ne kai kadai sannan abin nan ya cika nisabin da ya sa ya zakka kuma sannan kuma in na mai bukatar shekara ne kamar misalin su kuɗi to wannan kuma sai ya cika wata goma sha biyu to sai dai ka sai motar abin da ta nemo shekara da ta zo sai gashi tana da nisabi abin da kake samu to sai ka zakkaci bakin wannan kuɗin ba za ka yi wa motar kima ba kuma amma sauki haka gidan kuma da ka saya in shekara sai ba za ka ce kaza na saya bari lissafa in zakka ba amma dan abin da kake da shi ko haya kake karba ko kuma kana da wata hanyar da kake samu in ya kai lissafi sai ka zakkata amma ba za ka lissafo da kuɗin gidan ba kuma ku ji rahama irin ta addinin islama to Allah ya shirya da mu saboda haka jama'a mu kiyaye da ibadodinmu kowace Allah ya mata iyaka sallar azhar sai rana ta goce daga tsakiya sallar la'asar sai lokacin da aka ce rana ta ta kai misalin karfe uku da yake ta azhar da la'asar an kada su ana ce musu zuhuraini kamar magariba da isha da suke kusa ake ce musu isha aini sannan haji ba a yin sa sai a watan zulhaji ko sannan zakka sai lissafi ya samu da cikakken mulki kuma to haka azumi duk wanda yake ba da hakika ba wallahi kar ya lissafa ya cikin masu azumi idan kana tsoron shugabanka ko mai gidanka shi na da ra'ayin ba ruwansa da abin da annabi ya ce a yi shi dai kawai abin da ya ga dama shi zai yi kyale shi yadda Allah ya ce idan ya ce ba ruwana da kai tunda baka ra'ayina rabu da shi Allah zai haɗa ka da wani wa man yaqillaha yaj'al lahu makhrajan in dai ka tsaya ga Allah ubangiji zai taimake ka wanda bai ce ba zan maka ba Allah zai kawo wanda ya fi shi maka saboda haka mu ji tsoron Allah domin tare muke da Allah za mu koma ga Allah kuma duk wani ko da iyayenka ne suka ce su ra'ayinsu na ba ruwansu da ganin wata a ɗauka ba ruwansu a wajen ajewa ka kyale su kai ka bi maganar Allah ka kyale su ka gani saboda haka jama'a duk wanda ka ji ya ce maka shi ba ba ruwansa da ganin wata a azumi ba bautan wata yake ba sai ka ce sallah azhar ɗinka ka rika yi sha ɗaya kuma asuba ɗinka ka tashi misalin karfe uku ka yi sallah ka ta asuba duk dai tunda ba ruwansa da wakati shi sumu lirwatihi wa afdiru lirwatihi fa in gumma fa tikun fa kamilu shi abana salasina ko fa ake mun sai abana salasina wani hadisin kowane mutum wanda yake nazari ko mai yawan jin wa'azi ya ga an karanta kuma ya amfanin karatu ba aiki mal ilmu illa bil illa illa bil amal bihi mai amfanin ilimi in ba za a aiki da shi ba mai amfanin wahalar neman sa mai amfanin kuma rike shi amfanin ilimi ya aiki da shi kowane ilimi kuma idan ku an yi shi ba aiki da shi ba da wani amfani Allah shi ya damu. To jama'a kun ji bayanin azumi, mun ji bayanin waɗanda suke aikata alheri ko da kankane ne Allah ce zai musu kyakkyawan sakamako ya nuna annabin su danye munna. Mun ji kuma maganar Alkur'ani wanda ya san ya taɓa haddace wani guri ma zai nemi allo ya wanke ya kama karatu kar ya dubi girmansa bai kai girman Allah ba Allah na da allo wanda yake da rubutu mai yawan daga masharika daga farkon duniya har zuwa ƙarshen tafiya shekara turu ne. amma Allah Allah girman sa kenan kullum sai ya karanta sau 160 ya maimaita shi dan uwana wata nima ka samu kake ganin ka wuce ka kai karatun alqur'ani Allah na san yana kai to Allah ya shirya da mu to mun kai mun kai wancan ko to shikenan sai mu koma wai laka ko laka da hukumu yawa sharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an ma'azumci watan nan wato wanda ake ce masa sharu ramadan allazi wa zai fil qur'an a cikin wannan watan ne Allah subhanahu wata'ala ya ba wa Jibrilu alqur'ani daga can al'arshinsa ya ɗauko shi ya kawo shi sama ta ɗaya ta duniyar nan sama duniya wannan a cikin watan wadanda ana haka ake izu sittin daga jikin lauyin mafus Allah Allah aka ba Jibril ya ɗauko shi gaba ɗaya ajiye shi a sama ta ɗaya ana ɗaukowa da aya ɗaya da aya biyu da aya goma da sura ɗaya haka sai da aka shekara ishirin da uku ana ɗauko daga sama ta ɗaya kamun a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a izu sittin duniya ka ji wannan irin dadewa to yanzu dan wani yan tilawar da kai izu ishirin ko izu goma ko izu biyar za ka shekara goma baka tsara ban gyara ta bane in dai ka mai da hankali ko dai na wace kai shekara goma in Allah so ka gyara barka sannan wata tsarin falala idan yanzu haka kana da izu biyar ko izu goma ko izu ishirin na tilawa ko da izu ɗaya ne ka haddace amma kana ta yinsa kana ta yinsa burin kai na maka haddace alkur'ani to dan wanda ka iya din baka bari ba kullun yi kake dan tashin alkiyama Allah yace zai maka baiwa kyauta yace wani din nan ya karanta alkur'ani ya haddace izu ɗaya ko izu biyu ko izu goma ko ishirin amma ban nufo shi da ya ci gaba ya ƙara yawan wannan haddata ta ba amma wacce na bashin nan bai wasa da ita ta lalace ba ita ina wajen zumratul qur'a ina wajen jama'ar mahaddata alqur'ani malaka ce ga su can sai ce to ka kai wani ka sa shi a cikin sima ma ta alqur'ani ya ya ta alqur'ani ashe ka ji tun da kai mutum kabari tun da kai mutum kabari wanda yake da tilawa izu daya ko izu biyu ko izu goma ko ishirin amma bai bata ta lalace bai yana ta yin abarsa kullum bai damu da cewa yar kaɗan bace kullum yana yi bata zube ba har ya mutu da abarsa da ya je kabari sai Allah ya aiko mala'iku ya ce ku dinga karanta masa alkur'ani suna karanta masa da aya daidai yana rikewa da aya daidai sai ya haddace shi tsaf a kabarinsa saboda haka na tashi alkiyama Allah sai ya ce a kai shi cikin mahaddata alkur'ani shi ma mahaddata alkur'ani ne wanda ko yake gyarawa ya mutu bai gyara ba shi kan a cikin dukkan musulmi maza Allah yake ba wanda Allah zai wa azaba kamar sa ga alqur'ani ya faɗa hadisi kuma ya faɗa saboda haka jama'a ga ramadan yana zuwa babu ibada da mutum zai a ramadan Allah ya bashi lada kamar karatun alqur'ani idan mutum na da iko in ba shi da iko ko kowace ibada yayi kuma Allah zai biya shi biya mai kauri kuwa salloli ne salatin annabi ne tasbihi ne duk abin da zaka iya karatun da la'il ne inda ibada ne yake watan nan gashi nan wanda zaka yi dai a baka dubu a maimakon a wani wata an kai daya goma za a baka Allah ba mu albarkar wannan watan أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان shi alqur'anin nan da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa fi hudan linnas akwai shiriya ga mutane duk wanda bai shiri da shiriyar alqur'ani ba ba a taba kiransa shiriyayyen mutum ba duk wanda yake shiryayye a ganinsa amma ba da shirya alkur'ani ya shiri ba to ba shiryayye ba ne mudallin nas alkur'ani shine shirya ga mutane ka gani yadda aljanu ma wa bayyana ta min hude da bayanin shirya kuma yadda za a yi a yi ta a ce wani shiryayye ne shi ma ya san shiryayye ne na da alkur'ani idan ba alkur'ani ya bi ba to ba shiryayye ba ne wal furqan sannan a cikin alkur'ani akwai rabe hukunci abu kaza halal ne abu kaza haram ne in mutum ya yi kaza ga hukuncin da za a yi mar wanda ya zina musulmi ne sannan an samu shaidu sun shaida guda hudu gaba ɗaya sun gani to za a yi in musulmi ne to za a jefe shi ya mutu idan mun salate za a jefe shi ta mutu idan ba ba haka ba ba za a yi musu bulala ɗari ɗari wanda ya wani kaza za a yi masa bulala tamanin duk da gashi nan wanda ya kashe wani sannan kuma da gangan ya kashe shi shi ma za a kashe shi idan ku da kuskure ne zai tuba ga Allah sannan ya nemi yafewar waɗanda ya kashe musu wannan mutum sannan kuma ya biya su diya ran wannan mutum gashi nan da hukunci duka yana alqur'ani hukuncin da ba yi da alqur'ani ba dukkan sawarwaraye ne in ji Allah فمن شهد منكم الشهر فليصم to kun ji jama'a sumo li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi to wannan hadisin shi ne ya fassara wannan faman shaida min kuma shara a cikin ku duk wanda ya ga watan ramadan duk wanda ya ga watan ramadan bal ya tsufi azumce shi idan baka samu ka gani ba amma shi a ya cika kwana talatin sai aka ce ga adalai waɗanda in sun faɗi magana aka zare takobi aka ce za a kashe su in sun karya za su faɗi gaskiya ko da za a kare su sai aka samu mutum biyu suka ce hakika sun ga wannan wata to sai a yadda jama'ar musulmi sai su yadda domin watan sha'aban yana da kwana 29 a nan da yake wannan amma idan ya cika talatin shi ke nan babu wani neman adalai an san wata ya ƙari amma in ishirin da tara ne shi abin yake da shi to kai an samu adalai waɗanda a bakinsu ba taɓa jin ƙarya ba sannan duk abin da ba na Allah ba ne ba yadda za ka yi ka sa su a cikinsa idan kuma sun ɗauki aikin Allah ba mahalukin da zai dawo da su baya a samu waɗannan guda biyu su ce sun ga wata ramadan to jama'a musulmi sun fi azumi amma ko da a ce mutane sun wuce mutum biyu amma ba su kai ne amma wata bai cika wato ba za a yi da zantar su ba su ɗari ne suka ga wata amma ba su kai ne sannan kuma watan sha'aban bai cika ba to ko sun ce sun gani sai a ce ai kuma ta masu zancen banza kuma a iya ba ku kuɗi ku faɗa a iya muku alƙawuran ƙarya ku faɗa ko a iya yin rudi shaidan ya rude ku ma ku faɗa saboda haka ba a yarda da shi da su ba to idan mutum ya gani kuma wannan shine mafi mafi tabbata ma cewa faman shaidu bi kuma shara fale su to sai mu koma kan wancan na inda muka fara wa innaka latadumu ila siratin mustaqim ya muhammad me kai ka yawan musulmi bayanai na shari'a da bayanai na addini har kana tafiya yaki har kana yin yaki da kanka ya muhammad me kake nema ne har su kuma suna ganin laifinka suna cewa tsafi kake hauka kake bokanci kake waka kake ba abin da ya dawo suke maka haka ya muhammad sai rashin fahimtar ka ba su fahimce ka ba domin kai manufarka wajen naka domin ta ya muhammad laka da kuhumu wallahi kana kiran al'umma ne ila siradin mustaqim su zo mi karkiya hanya su istiqam bukatar ka ya muhammad ni na sani in ji allah ni na san sirrin zuciyarka kana kiran bayina ne a istiqama ai komai yadda Allah ya ce ai shi abinda Allah ya ce a bari a bari da tadabuhum wallahi inda Allah ya ce ya rantsi da zatin sa annabi Muhammad yana kiran bayan Allah ne ba nufin sa shugabanci ba ba nufin sa wulakanci ba duk abin da yake wa Qurayshawa a zamanin sa da kuma masu gaskiya masu gaskiya na yanzu waɗanda suke kiran bayan Allah to su ma nufin su ne su ga mutane sun shiryu shirya nan kuwa siratun mustaqim ni kakkiya hanya ba kwane-kwane yadda Allah ya ce a yi yadda maza Allah ya ce a yi yadda Allah ya ce a bari a bari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hana shi kenan siratun mustaqim kenan to me kace وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون
yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rabe da zatin sa ya ce yana kiran mutane ne ila siratin mustaqim zuwa tafarkin istiqama mi kakkin tafarki ayi abu yadda Allah ya ce ayi shi a bar abin da Allah ya ce a bari manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya yi ayi abin da ya ce a bari kuma a bari wata hanya ce take da wannan dinin kafin mi kakkin addini kenan to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam wani tunani ne ya yi ya tashi yake kira mutane ko ko wani abu ne yake nema yake kiran mutanen nan ko ko wani abu ne ya gani yake sa zuciya ko yake tsoronsa yake kiran mutane su bar aikin sako Allah ya ce a'a biri zahabu da yadda Allah yake yin kira Allah ne ya ce wannan kiran domin akwai mutane da yawa waɗanda suna da damar kiran amma Allah ce Allah bai ce su yi ba za su iya ba haka ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama haka a yanzu ma sai ga mutum ya je gun malami ya yi karatu malamin ba zai iya tashi ya wa'azi ba amma sai ka ji almajirin ya yi zagaye duk duniya yana wa'azi Allah ne yarda da ya yi har kuma Allah ya so da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana kiran mutane ga Allah ne bi ilahu da yardar Allah dai wanne ne siradul mustaqim ko al-islam shine mi ka kai ga Allah gaba daya amma duk da haka wa'inna da zira labarin da lafiya ta waɗanda Allah bai nufa su imani da ranar ƙarshe ba da ba su ta yar kiyama ba da mutu bayan an mutu ba lana kibuna suna masu tarkacewa an dini la suna barin addinin Allah addinin Allah shi ne asira ta barki to su kuwa suna neman wa kansu ta barki da kansu ba sa bin na Allah din waɗannan su ake ce marasa imani suna sallah suna azumi suna zakka amma yadda Allah ya ce ashi ba haka suke ba waɗannan ba a kirga su a cikin masu imani Allah ce ba su da imani la yu'minu bil akhirati ba su da imanin Allah zai saka muku saboda a kowane abu ba ruwan mu da yadda Allah yake da manzo yake sai su shirya wa kansu yadda suke so kawai Allah ce waɗannan ba su da imani to me kace ولو بيناهم وبشرنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون mutanen maka ana ta kiransu da Allah da addinin Allah yadda Allah yake a yi shi amma suna karkace masa Allah ce yanzu na saukar da azaba gare su saboda wannan aiki da suke ba yadda nake ba su yi sannan sun ki karɓar manzanci daga wajen manzo da shari'a yiddu yidduri wato min juyin shi wa in yunwa nan da aka yi musu na shekara bakwai saboda su karɓa addinin Allah ka san Allah haka yake idan yana so da shi shirya da bayansa ta kowace hanya yana iya bi musu domin su shirya idan kuma ba su shiri ba Allah subhanahu wata'ala sai ya kare da su gaba daya ka san su mutanen maka da da aka saukan musu manzancin suka ki sannan suka rika cutar manzan ubangiji sai ya saukan musu da yunwa sai da aka shekara bakwai ba su samu abinci ba har sai da ta kai suna zuwa jeji su tsinto kashin mushe a nika a dama sha Allah ya kama su da wannan domin su yarda da alkur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallama su fiye da azabar duniya da ta lafiya Allah ce duk da wannan azaba da suka shiga wato da zan yaye musu wallahi lalaju da da tamadau da sai su kuma zarcewa ci da guyanin cikin kafircin su da aikin su na bace bace ya mahuna domin mutane ne su yi wato sun zama yamduna amhatan su wuce suna masu dimuwa su ce wannan shine addini wannan shine addini wannan shine gaskiya wannan amma fa la yusiluna al-haqqa wal huda ba za su iya gane menene gaskiya ta hakika ba wal huda ba za su gane shirya da Allah shirya da ita wa gaba ita ba Allahu akbar to me kace وعلى بلغناهم بالعذاب وما تكانوا لربهم وما يتبرعون wala kana hakika wa bangi ne ta kabara wa na ka masu bil azabi da azabar yunwa wal qahar da kuma fari a maka wanda wa masa kanu amma da yake Allah ya fara daga cikin su akwai da yawa wadanda Allah ya fara yan wuta ne ba za su tuba ba ba su koma suka yi tawali'u suka yi kankan da kansu suka tuba suka nemi gafara da rafi ga ubangijinsu ba amma khada'u saboda haka ba su yi tawali'u ba suna fiye ga ubangiji su ce Allah ɗaya ne Allah mun yadda da manzancin manzo Muhammad mun yadda da littafin ka alkurani ba sai haka ba domin Allah bai ba su rabo duniya da lahira mai amfani ba wa ma tadarrun sannan kuma su koma la yu'minu ba suna yin imani da alkurani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba hatta حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون suka zarge a cikin aikinsu na sabon Allah hatta har yayin da ajaluhum wato kwanakinsu na duniya suka tsare ya Muhammad Allah yana ba na Muhammad sallallahu alaihi wasallama labarin al'amuransu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce in na fata na alayhim baban za a zabe shadidin wato muka buɗe musu ƙofofi na duniya daga na duniya za a zabe mabociyan azaba shadidin mai wahalarwa matsalinci ita ce yunwa Allah ya saukar musu babu ruwa sannan kuma babu abinci dabbobi kuma rashin ruwa da abinci suka tsare itatuwa ba sa haihuwa saboda rashin ruwa balle a ci 'ya'yansu suka bushe su ma kuma yunwa ta ishe su Allah ya musu haƙƙi domin su yi tawali'u ga Allah su roƙi Allah ya yi musu wannan abin amma ba su ba da gaskiya ba domin amma ba zamanin da abin ya kai sai suka ce yanzu ina mafita dabbobi sun halaka itatuwa sun halaka sun bushe babu amfanin gona to ina za a yi gashi ana an sama mace mace ana yunwa tana kashe mutane a zami aka ce ba wata mafita sai a koma wajen Muhammad a je wajen Muhammad a gaya masa ya roƙi ubangijin nan nasa ya yi mana wannan musiba aiken da aka yi masa mu za mu karba shi ɗin nan za mu ba da gaskiya kuma Allah ne ya aiko da shi za mu karba da Qur'anin sa kuma shine littafin shari'a aka zo aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ke ke sa ki da mu ba eh sun ji da ba Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mun shi to zamanin nan sai sai na sai sai na Abubakar Siddiq abin ya dame shi sai shi ma yana rama zakin da dai rama zakin sau daya annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi da tukuna sai shi gida sai da wannan mutum ya tafi tukuna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito sai ya zauna ya ce ya rasulullahi ya ce na'am labbaika ya ba mutum ne ya ce masa me isa mutumin nan yana zaki na na ga kana murmushi kana zaune da na koma ramawa sai ka tashi ka shiga gida ya ce masa a'a dalilin da ya sa haka wato lokacin da yake zagin ka baka magana ina jin Allah ya kuma lafiya yana rama maka zagi amma da ka rama sau daya sai malaika ya tafi sai ka fiye sauka ni ko ba zan zauna tare da iblis ba to jama'a kun ji halin safar annabi kun ji halin annabi in mutum yana zagin ka kai shiru to malaika yana rama maka zagi da ka rama kuma malaika sai ya tafi shedan sai ya zo ya ce ku buga Allahu akbar Allah shirye ne Allah ya ba mu ikon lura da aikin shugabanni Allah ya sa mu iya koyi da su Allahu akbar to Allah ya tabbata yanzu su masu irin wannan miyagun halaye ba za su yi tunanin maganar nan ta alƙur'ani ba a malamai tafakkaru ba za su yi zurfin tunani ba fil qur'ani cikin maganganun alƙur'ani ne ba alheri yake da su wa ma fihi su ji tsoro min alwa'idi irin narkon da Allah yake cewa zai wa wanda bai tuba daga sako ya koma biyayya ba an ga hun malam ya da ba hun lawalin ko kuwa malam ya ce a ba a hun lawalina abin da bai zo wa iyayensu na farko ba ya amshi ne zo musu ne min al'amni cewa su amincewar bara'ati da kuma cewa ba za a yi musu azaba ba sannan kuma ba za su mutu ba iyayensu an musu azaba sannan kuma sun mutu sun samu amincewar su ba za su mutu ba ne ko kuma za a yi musu azaba ba suke saba wa Allah bayan ga mai samo su an aiko shi Allah mai an tura su lahu أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ko wannan manzon ba mutum bane ne ko ko ba su san shi bane kawai mu da woman kiruna har suke jayayya da abin da ya zo da shi mutum ne dan uwansu magana da yake kuma suna ji ne ga jayayya sannan am yaquluna sa am yaquluna bi jinna bal ja'ahum bil haqi wa aktharuhum lil haqi karihun a'a ba su samu amincewa daga wajen Allah cewa ba za su mutu ba sannan ba su samu amincewa da cewa saban da suke Allah ba zai musu azaba ba sannan kuma wato sannan Allah ya rigura sunan ko sannan kuma sun san wannan manzon mutum ne mai hali irin na mutane sun san kuma irin su tare suka tafi da shi me ya ja musu a'a bari dai ya kulu na su dai suna faɗa ne suna ta bihi dinnatun shi Muhammad ya auka ne ya same shi ya ki cikin mutane kwana maganganu wuni maganganu yana ta Allah ne ya aiko ya cewa su amincewar bara'ati da kuma cewa ba za a yi musu azaba ba sannan kuma ba za su mutu ba iyayensu an musu azaba sannan kuma sun mutu sun samu amincewar su ba za su mutu ba ne ko kuma za a yi musu azaba ba suke saba wa Allah bayan ga mai sabo su an aiko su an lamai an tura su lahu أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ko wannan manzon ba ko ba shi bane kiruna har suke jayayya da abin da ya zo da shi mutum ne dan uwansu magana da yake kuma suna ji ne ka jayayya sannan am yaqulu nafsa am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqi wa aktharuhum lil haqi karihun ba su samu amincewa daga wajen Allah cewa ba za su mutu ba sannan ba su samu amincewa da cewa saban da suke Allah ba zai musu azaba ba sannan kuma wato sannan Allah ya rubuta filan ko? Ya alƙaman nan, yin wata Ramadan, za mu san ɗan abin da muka ce daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan wata ɗin, ko da yake ba za mu iya dai faɗar duka al'amuran ba domin suna da yawa. Allah shi ne.
rahim kitabu siyam wato a cikin wannan asali da zamu karanta zamu ji bayanan azumi Allahu akbar wato kan mu'az bin jabal radiyallahu anhu yaqul ka gani to ashe ba وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يا كفر إذا دخل رمضان إذا وقت رمضان واتو يكاما الله أكبر أغلق كل أسير وأبا كل سائل kunji abin da wata ramadan yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke mu dauke shi haka mu ma mutum ma wata ne mai alfarma wata ne mai albarka kaji maza Allah sallallahu alaihi wasallama idan akwai bayi waɗanda aka kamo su a wajen yaki